محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان متى شابكي قوة الربيع الآخر هكذا يكون yawa shekara 1447 hijira ta manzon tsira nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine kuma ya dace da tara ga watan goma shekara 2025 shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala cikin littafin mai albarka na hiqbatun min at-tarikh wallafar al-sheikh Muhammad al-sheikh Uthman ibn Muhammad al-Khamis hafizahullahu ta'ala waccan sati da ya gabata ‘yan uwa idan ba a manta ba mun fara karatu ne a cikin alfasul salif fasali na uku khilafatu amiril mu'minina Usman ibn Affan radiyallahu an kalifancin sarkin muminai Usman dan Affan Allah ƙara masa yarda ƙarƙashin wannan babu ‘yan uwa malam ya buɗe da al-mabhasul awwal inda malam ya fara bayani game da yadda aka nada sayyidina Uthman a matsayin khalifa idan ba a manta ba 'yan uwa malam ya kawo mana wasu ruwayoyi guda biyu ruwayar farko tana cikin sahihul bukhari ko tana cikin bukhari a kitabu fada'il sahaba babu qissatil bai'a hadisi mai lamba ta 3700 wanda ita ce ingantacciyar ruwaya da ta bayani yadda aka yi wa sayyidina Usman dan Affan mubaya'a ruwaya ce takaitacciya ba ta da tsayi daga nan sai malai yake cewa daga cikin abin takaici da bakin ciki zaka samu da yawa daga cikin masu ruwaito issoshi na sahabban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi musamman na zamani sukan kau da kai game da kissa ingantacciya da ta zo a cikin sahih bukhari sai kaga sun tafi suna ɗauko suna kwaso kissar da ta zo a cikin tarihu tsabari daga abi mihnaf lot ibn yahya wancan alkazzab din sai su ɗauko ruwaya su kuma sai su kawo a matsayin ita ce wacce za su yi hujja wa mutane da ita wanda kissar da shi wannan mutumi lot ibn yahya ya kawo ko ya rawaito za ku ga kissa ce da take cike da ƙare-ƙare take cike da juya al'amura take cike da ƙoƙarin ɗaukar ɓangare da nuna wani ne ya fi cancanta a bashi wannan mulki ba wani ba wanda kissa ce kamar yadda muka ji tun daga farko ba ta da inganci to malam bayan ya gama kawo maka waccan ingantacciya sai ya kawo maka wannan mara ingancin dan ka santa ita ma domin abin da yake faruwa ƴan uwa shine su irin waɗannan makaratan abin da suke sukan ɗauki abin da yake ingantacce sai su ɗauki wani ɓangare daga jikinsa sai su ciro abin da suke sai su ciro na ƙarya su ƙara abin da suke so su ƙara su rage abin da suke so su rage sai su haɗa shi su jona shi da ingantacce to kai da ka san ingantacce in ka ji wannan sai ka ɗauka wani ƙari kawai aka samu amma asali shi wannan ƙarin ba shi da inganci to malam ya fara kawo mana waccan kisa wacce ta zo a cikin tarihi tsabari mara inganci mun tsaya ne daidai gabar da malam yake cewa fa kharaju fa qala al-abbas sai sahabbai suka fito waɗannan guda shida da sayyidina umar ya ayyana su yace a cikin su a samu sayyidina umar sun fito sai al-abbas ibn abdul muttalib babban annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya kirawo dan amminsa ko kuma ya kirawo dan dan uwansa shine sayyidina ali ibn abi talib Allah ya ƙara masa yarda ya ce masa la ta da ma'ahum wannan tattaunawa da za su yi don zaben shugaba kada ka shiga tare da su to shi kuma sai sayyidina ali ce masa a inni akrahu al-khilaf yace a a ai zan shiga da su tare da su saboda bana son sabani sabani ba shi da kyau yace idan in ko haka ne zaka ga abin da baka so haka akai ko yawwa to za mu tashi daga falamma asbaha umaru mun karanta wajen amma za mu dawo da baya kaɗan malam yace فلما أصبح عمر دعا عليا وعثمان وسعدا وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام لوكتن da sayyidina Umar ya wayi gari sai ya kirawo Ali dan Abi Talib da Uthman da Sa'ad da Abdurrahman da Zubair waɗannan mutane guda biyar za ku ga a ciki banda Talha ko yawwa fa qala sai ce musu inni nazartu haƙiƙa na duba na kai na komo na kalla fa wajadtukum sai na same ku ku ku biyar dinnan har da Talha da baya cikin ku na shida ru'asa annasi wa qadatahum ku ne shugabannin mutane kuma ku ne jagororinsu wala ya kunu haza al'amuru illa fikum wannan al'amari na khalifanci na shugabanci ba zai taɓa kasancewa ba sai a cikinku sai wajen ɗaya daga cikinku waƙad ƙobida rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa an kumarabi kuma annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi Allah ya karɓe shi alhali yana yarda da ku ku yardaddin manzon Allah ne tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi dukkaninku gaba ɗaya inni la akhafu nasa alaikum sai da umar ya ce musu ni bana jin tsoron mutane a gare ku bana jin tsoron mutane za su yi muku tawaye ko za su ki yarda da abin da kuka zo musu da shi in istaqamtum idan har kuka daidaita kuka hada kanku kuka ba hanya madaidaiciya walakin ni akhafu alaikum ikhtilafakum sai da umar ya ce sai dai abin da nake ji muku tsoron sa shine sabanin da zai shiga tsakaninku ku tsakaninku ku ku biyar dinnan ko ku ku shidan nan fi ma bainakum cikin abin da ke tsakaninku fa yakhtalifu nasu sai mutane su sabani a da sabanin da za ku yi fanhabu ila hujrati aisha yace da su ku tashi zuwa ɗakin nana aisha Allah ya kara mata yarda bi idnin minha amma ku nemi izininta ku tashi ku tafi ɗakinta amma da izininta wakhtaru rajulan minkum ku zaɓi mutum ɗaya daga cikinku abinda sai Umar ke nufi a nan wajen a yadda ta zo a wannan ruwayar shine su je ɗakin na na Aisha su tattauna a can amma kafin su shiga ɗakin nata su nemi izinin suna so su tattauna wannan al'amari mai girma na zaɓen shugaba daga cikinsu a cikin ɗakinta in ta ba su izini sai su shiga amma ta ba su izini sai su haƙura sun maƙala sannan sai sai na Umar ya ce musu la ta da hulu hujjar aisha kai kada ma ku shiga ɗakin na aisha ɗin ba ma sai kun kai ga shiga ɗakin ta ba walakin kunu ƙariban sai dai ku kasance kusa da ɗakin nata ku samu waje kusa da ɗakin ta ku zauna a nan ku tattauna ku zaɓi mutum ɗaya daga cikin ku a naɗa shi a matsayin khalifa wa wada'a ra'asahu wa qad nazafahu dam bayan sayyidina Umar ya faɗi wannan maganar sai ya ɗora kansa a ƙasa ya mai da kansa a ƙasa wa qad nazafahu damu alhali jini na zuba daga zubar jini fadakalu sai suka shiga inda sai na umar ya ba su umarni su shiga don tattaunawa fatanajau suka gana almunajatu shine gani suka gana tsakaninsu iya su isu sun martafa'at aswatuhum kawai sai aka ji sautinsu ya ɗaga kaga a wannan ruwa abin da take nuna kamar sun samu mai kenan matsala hayaniya ta faru da inda aka ce kun shiga daki kun killace kan kuma sai aka ji ana ta sauti ya daga mai ake nufi kenan akwai matsala eh wai sai aka ji sautin su ya daga fa qala abdullah ibn umar sai abdullah dan umar Allah kara masa yarda yace subhanallah yayi tasbihi dan nuna takaicin abin da ke faruwa subhanallah kamar kai yanzu kaga abin abin da ba daidai ba kana cewa me subhanallah me haka ko ba haka bane to irin wannan tasbihi ne yace inna amiral mu'minina lam yamut ba'du har yanzu fa amirul mu'minina umar bai kai ga mutuwa ba bai kai ga mutuwa ba amma an fara samun hayaniya fa asma'ahu sai abdullahi dan umar ya ji yadda shi abin da ke faruwa yace kaji abin da suke yi hayaniya take bullowa daga inda suke ganawa fanta ba sai sai na umar ya faɗaka sai ya ji shi ma sai ya gane abin da ke faruwa faƙala sai ya ce ala ku saurara a ribu an haza ajma'una ku kau da kai ku bar wannan al'amari gaba ɗayanku ma'ana wannan al'amari na zaɓen shugaba yanzu ku ƙyale shi gaba ɗaya ku bar shi fa'iza mitu idan na mutu fatashawaru salafata ayyamin ku bari sai na kai ga mutuwa idan na mutu to ku je ku yi shawara tsawon kwanaki guda uku wal yusalli fi nasi suhaibun a wannan tsawon kwanaki guda uku da za ku je kuna tattaunawa kuna shawara kuna kokarin zakulo wanda ya fi cancanta da shugabanci a cikin ku to wanda zai rinka yin sallah shine suhaib a suhaibin rumi suhaib ibn sinan ar-rumi ɗaya daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam as-sabiquna al-awwaluna waɗanda suka shiga addinin musulunci tun a karan fari suhaib ibn sinan ar-rumi to kaga wai sai ya ce musu tunda su su shidan nan kaga dukkaninsu suna daga cikin waɗanda za a iya zaɓa to duk cikinsu babu wanda zai yi mai zai yi limanci shi daman limanci wa yake yin sa jagora shugaba na gaba daya shi sa lokacin manzon Allah tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi ne limami lokacin sayyidina Abubakar shine limami lokacin sayyidina Umar shine limami kowanne ɗaya daga cikin jagororin musulmi lokacin khalifancinsa shine limami shine alƙali shine shugaba gaba daya ina fata an fahimta yan uwa kamar da na gaya muku kwanakin baya daga baya ne aka samu rabe tsakanin shugabanci da harkar addini saboda lokacin da aka fara samun shugabanni waɗanda ba su da ilimin addini mai yawa to dole suna buƙatar waɗanda za su naɗa a matsayin alƙalai a matsayin wanda za su jagoranci addini saboda haka sai su koma su gaba da aiwatar da abubuwan da ya shafi sha'anin mulkin su sauran abubuwan addini kuma sai su barwa waɗanda suke masana addini to anan ne amma in ba haka ba ai in aka ce wani shine sarkin gari to shi zai musu sallah kuma shi zai zauna a majalisi ya bada karatu ya darasi ina fata an fahimta kuma shi ne za a kawo ƙara a matsayin alƙali ya hukunci duk wani shugabanci shi ne haka ƙa'idar shugabanci shugabanci take a musulunci amma da aka samu saɓani shi kenan sai aka samu canji to shine sai ba su wasisin cewa su haibu ya musu ya rinka yin sallah tsawon kwanaki guda uku nan wala rana ta hudu ta zo illa wa alaikum amirun minkum face dole ya kasance kun zaɓi shugaba daga cikinku kwana uku kawai sayyidina Umar ya basu yace kada ku saki rana ta hudu ta zo ba ku zaɓi shugaba ba wa yahduru Abdullahi ibn Umara mushiran wala shay'a lahu min al-amr yace Abdullahi dan Umar ɗansa kenan ko yace zai halarci sha'anin ko al'amarin tare da ku zai shiga cikin mutum shidan nan amma ba shi da wani al'amari da ya shafi su a zaɓe shi a matsayin shugaba ya ce sai dai mushiran a matsayin mai nuni mai ba da shawara kawai ma'ana shi abdullahi dan umar zai shiga cikin su ne dan idan ana tattaunawa ya sa baki ya ba da shawara amma zaben shugaba fa babu ruwansa wa talhatu sharikukum fil amri yace talha ibn ubaidillah shi ma zai tarayya da ku a cikin al'amarin fa in qadima fil ayyami salafati idan ya dawo a cikin waɗannan kwanaki guda uku da kuke shawara kuke ƙoƙarin zaɓen shugaba fa ahdiruhu fa ahdiruhu amrakum to shi ma ku halatto shi ku shigar da shi cikin al'amarin ku sa shi cikin mutum shida da za a zaɓa a matsayin shugaba a wannan ruwa yadda ta zo idan kun lura da kyau za ku ga tana nuna ɗalha a lokacin shi baya shi sa a baya za ku ga da sayyidina umar tashi jero suna mutum biyar jero banda ɗalha ko saboda ɗalha kamar baya nan a wannan ruwayar to sai sai dan Umar ke gaya musu cewa Talha ibn Ubaidillah shi ma yana cikin mutum shidan da ya kamata a ce me an zaba a matsayin shugaba sai dai shi baya nan to sai ce musu kwanaki ukun da ya ba su zabi shugaba a cikin sa idan ya dawo a cikin waɗannan kwanaki guda uku to za a sa shi a ciki sai ya kasance shi ma yana cikin me nominees ko waɗanda za a zaba a matsayin shugaba idan kuma bai dawo ba fa to shine za mu ji fa in qadima fil ayami thalathati fa ahdiruhu amrakum wa in mabatil ayyamu salatatu qabla qudumihi amma idan kwanaki guda uku da na baku suka shude suka wuce kafin dawowarsa har kwana ukun suka wuce bai dawo ba me zai faru faqdu amrakum sai na ce to sai ku zartar ku hukunta al'amarinku ma'ana ku zaɓi mutum ɗaya da ya fi dacewa ku zaɓa ko da shi ɗalha ɗin baya nan babu laifi sai ce malli bi ɗalha to amma a cikinku wa zai ji min da al'amarin tsalha idan ya dawo ya yi masa bayani yadda zai fahimta tunda shi ma yana da haƙƙi to a samu wanda idan ya dawo zai masa bayani ko da an zaɓi shugaba bayan faƙala sa'adu bin abi waqqas sai sahabi sa'adu dan abi waqqas Allah ƙara masa yarda yace ana laka bihi wa la yukhalifu insha Allah yace da sayyidina Umar ni zan ji maka da shi zan ɗauki nauyin ba shi labarin abin da aka tattauna da kuma abin da muka zartar kuma ina tsammani in Allah ya yarda la yukhalifu ba zai saba abinda muka abinda muka zartar akai ba faqala umaru sai sayyidina umar dan khattabi Allah kara masa yarda yace arju Allah yukhalifa insha Allah ni ma ina fata in Allah ya ba zai saba ba wato yan uwa ku lura da yadda wannan kisa take kara tsayi ko kun ji dai da muka wata a cikin sahih bukhari ko cikin lokaci guda muka yi ta muka gama dai da Umar kawai ya ba su aiki suka je Abdurrahman ya ce mutum uku su janye mutum uku suka janye ya ce su ma bin mutum biyu su janye a mutum ɗaya janye ba mutum biyu ko a zaɓe su shi kenan aka aka gama ba amma ku duba yadda ake jan abin yanzu yadda ake ta kawo wasu abubuwa a cikin wannan ruwaya ta Abi Mikhnab sai da Umar ya ce ina tsammani insha Allah ta'ala ba zai saba ba wa ma azunnu أي يلي هذا الأمر إلا أحد هذين الرجلين رماني أي يلي هذا الأمر wani zai jibinci wannan al'amari na jagoranci ko shugabanci illa ahadu hazainir rajulaini sai ɗaya daga cikin mutanen nan guda biyu aliyun aw usman yana nufin ali ko usman bayan ya ware mutum shida kuma wai daga baya kuma sai ya dawo ya ce amma fa duk da haka ina tsammani wannan shugabancin ba zai wuce kan mutum biyu ba to inda sai na Umar ya san ba zai wuce kan mutum biyu ba me yasa ya sa mutum shida an gane ba tun farko sai sai ga mutum biyu na ku zaba a cikin su ba idan ya ga musu haka za su yi musu ba za su yi musu ba amma haka sai da ya zaba mutum shida kuma sai dawo ya ce wai a wannan ruwayar wai yana jin wannan al'amari ba zai wuce kan mutum biyu ba kuma su ne Usman da Ali kuma su ma Usman din da Ali barakuji sai ya ce fa in waliya Usmanu idan sayyidina Usman Allah ƙara masa yarda ya zubinci al'amarin musulmi aka zabe shi a matsayin khalifa to farajulun fihi linun sayyidina Usman mutum ne dama mai sauki mai taushi shine linun yana da taushi wa in waliya aliyun amma idan sayyidina Ali ya karbi jagoranci ya zama khalifa to fa fihi du'abatu shi mutum ne mai faran faran shine du'aba la'ibun wa mumazahatu mutum ne mai faran-faran wa ahra bihi ay yahmilahum ala tariqil haqqi kuma ya fi cancanta shi sayyidina ali ya dauki mutane ya dora su akan hanya madaidaiciya akan hanya ta gaskiya to anan wajen ka kalli maganar da kyau da sayyidina ali da sayyidina usman wa aka fi karfafar azaba kenan sayyidina ali wato kun bimcin da abin yake ko to na ɗaya daga cikin abubuwan da suke so su cuso su danno a cikin ruwayar kenan a ɗaya daga cikin abubuwan da ake so a danno a cikin ruwayar kaga lokacin da za a faɗi sai na Usman kawai sai ake aka ce rajulun fihi linun mutum ne kawai mai sauki mai taushi a wannan ba wani yabo bane a ce ba kawai mai taushi wani lokaci a mulki ana buƙatar taushi ne to kaga ko da alfazaji da yana yana yaban annabi ayi sai wasata bi zakal khalqi linan wa shidda annabi ya jagoranci mutane linan wani lokaci yayi laushi yayi taushi wa shidda wani lokaci kuma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tsanani ba haka bane ba washe yake wa in aka busa sai a me a ciza haka rayuwa take in ka ce kullun sauki zaka yi a matsayinka na shugaba to zaka bar abubuwa su lalace kowa zai abin da ya ga dama kowa zai zamto sasakai zai zamto babu doka da oda yan uwa haka ne ko ba haka bane hakan kuma ka ce kullun tsanani za ka yi to kuma za ka ƙura mutane ya kasance ka takura mutane mulkin naka da shugabancin naka ba zai mutane daɗi ba shi sa inda ya kamata a yi sanyi sai a yi sanyi inda ya kamata a yi zafi sai a yi zafi inda ya kamata a yi faɗa sai a yi faɗa inda ya kamata a yi nasiya in uwa sai a yi nasiya a wajen haka ake mulki haka ake shugabanci ko a ina ne ko da a gidanka ne ko da inda kake jagoranci ne ko a ina ne Allah ya samu dace وإن آه وإن تولوا سعدا فأهلها هو سيدا وكما كان سعد دان أبي وقاص يتا إذن تو فإن تولوا إذن كوكا شوغبان تدا كوكا جبن تردا الأمر ملكي وسعد دان أبي وقاص يتا فأهلها هو أي سعد يا تن تن تنتي يساو ملكي أهل ملكي يا كما تيزم شوغبا وإلا in ko baka shugabantar da shi ba kuka ba waninsa falyasta'in bihi alwali to duk wanda ya zamto alwali jagora shugaba na gaba daya yalam a'zilhu an khiyanatin wala wala da'afin yace domin ni ban cire Sa'adu ba daga mukaminsa a gwamna lokacin da yake kufa dan yayi wani abu na ha'inci ko kuma dan raunin da yake da shi ban cire shi dan ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan guda biyu ba yan uwa ai mun ba da kisar abin da ya faru wancan satin da ya wuce ko yau wato shine aka maimaita anan kun ga na wajen ya inganta to sai aka ɗauko aka cusa shi a cikin ruwaya da bata inganta ba haka ake da kamar yadda na gaya muku talfiki ne kawai wa ni'ma dhurra'i abdurrahman ibn auf sai kuma ya gangaro sai ya dawo kan abdurrahman dan auf sai ya ce madalla da ma'abocin ra'ayi irin abdurrahman dan auf in aka ce dhurra'i mutumin da yake da ra'ayi wanda mai ra'ayinsa mai karfi ne idan mutane suka kawo ra'ayi wancan ya kawo nasa wannan ya kawo nasa shi da ya kawo nasa sai aga nasa ya hau kan na mutane shine zur ra'ayi ma'abucin ra'ayi ne yace musaddadun wanda ake datar da shi musaddad ismul maf'ul ne in ka ce musaddidun shine mai datarwar musaddadun wanda ake datar da shi akwai wani daga cikin malaman hadisi zaka rinka jin sa isnadi qala haddathana musaddadun suna ne da larabawa suke sawa to musaddad abin da ke nufi shine wanda aka datar da shi to abdurrahman dan of Allah madaukakin sarki yana datar da shi a cikin galibi daga cikin al'amuransa rashidun kuma mutum ne da yake shiryayye kimtsatse lahu min Allah hafizun yana da mai kariya daga Allah madaukakin sarki fasma'u minhu saboda ka ku saurara daga abdurrahman idan ya bada shawara a cikin al'amarin wa qala li abi talhata al-ansari sai ya gawa abi talhatul ansari abu talhatul ansari yana cikin su ko baya cikin su yan uwa abu talha yana cikin su baya cikin su ko kada kuma ta abu talha shine mijin babar Anas dan Malik ko ummu sulaim to haka shi mutumin Madina ne amma duk waɗannan mutum shidan dukkanin su mutanen ina ne mutanen Makka ne gaba daya dukkanin su kuma Qurayshawa ne gaba ɗayan su babu wanda ba Qurayshi ba dukkanin su mutum shidan nan amma shi Abu Dalha shi ɗaya ne daga cikin mutane guda shida sai dai a cikin mutane guda shida ma yana ɗaya daga a cikin yana ɗaya daga cikin mutanen Madina afwan to daga cikin mutanen Madina ma shi jagora ne mutum ne mai girma shi sa lokacin da ya nemi auren Ummu Sulaim yace yana santa sai ta ce ya Aba Talha ya kai Abu Talha ba ilin ba irinka yake zuwa neman aure a mai da shi ba ma mithluka yuraddu haka ta ce masa ba irin ka bane zai zo ya ce na neman mace a ce ba a san sa me dalili mutum ne mai baba dan yana da kuɗi bane babban mutum ne mai mutunci kwarai da gaske a yanzu babban mutum a cikin mu shine mai kuɗi kawai ba haka bane yanzu da mutuncin ka gaji neman aure baka da kuɗi ai zaka zaka wani da ba a ina ga maka wallahi zaka zaka wani da ba da kala kala amma su abin da suke nufi in aka ce babban mutum shine mai mutunci eh mai mutunci mai yakana mai sanin ya kamata ta ce ba irin kai ke zuwa neman aure a mai da kai ba ta ce sai dai matsalar guda ɗaya ce ni musulma ce kai arni ne ya ce yanzu in zan karɓa addinin musulunci za ki aure ni ta ce masa ai idan ka karɓa addinin musulunci ba na buƙatar komai a wajenka musuluncin ka shine sadaki na kuma abin da ya faru kenan suka zo wajen annabi tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi karɓa addinin musulunci aka ɗaura musu aure akan sadakin ummu sulaim shine musuluncin abu talha madalla da sadaki irin wannan wannan shine addinin musulunci to sai sayyidina Umar ya kirawo Abu Talha a matsayin sa ne mai girma a cikin mutanen Madina yace masa ya Aba Talha ya kai Abu Talha inna Allah azza wa jalla talama azza al-islam musulunci da ku mutanen Madina da kai da ƴan uwanka mutanen Madina Allah madaukakin sarki ya karba ya karba addinin musulunci da ku fakhtar 50 rajulan min al-ansar saboda haka ka je ka zabi mutane 50 daga cikin mutanen Madina lansarawa fastahifta haula'ir rahaba ka je ka kwadaitar ka zabarar da waɗannan mutane ar-rahabu sune waɗannan mutane guda shida da aka ce a cikin su shugaba zai fito to shi Abu Dalha aikin da aka aka bashi a wannan ruwayar wai shine ya je ya ta zabarar da su ya ta kwadaitar da su har sai sun zaba mutum ɗaya daga cikin su hatta yakhtaru rajulan minhum har su zaba mutum ɗaya daga cikin su وقال للمقداد ابن الأسود sannan ya juro ya juyo wajen ɗaya daga cikin sahaba mai suna al-miqdad ibn al-aswad shi ma mutumin garin makka ne yace masa idza wada'tumuni ya miqdad idan kun sanya ni kun ajiye ni fi hufrati a cikin kabarina fajma ha'ula'i rahaqa to kai miqdad ka tattara waɗannan mutane guda shida yaktaru rajulan minhum su zaɓi mutum ɗaya daga cikinsu wa qala li suhaibin haka ne ko wa qala li suhaibin sanne ga wa suhaib salli bin nasi salasa ayyamin ko salafata ayyamin kai sallah da mutane tsawon kwanaki guda uku kamar yadda muka ji a baya wa adkhil aliyan wa usmana wa zubaira wa sa'dan wa abdurrahman ibn auf wa talhata in kadima yace kai suhaib kai wa mutane sallah kamar an bashi rubun ƙwarya kenan an gane dan duk wanda zai mutane sallah shine kamar jagoran su a lokacin idan kai musu sallah sai ka tattara ka haɗa waɗannan mutane guda shida da Usman da Ali da Abdurrahman da Zubair da Sa'ad sai ce da Talha in kadima idan ya dawo daga tafiyarsa baya nan kenan wa ahdir Abdullah ibn Umar ka kuma sanya Abdullah dan Umar a cikin su shi ma ka halatto da shi ka kirawo shi sai dai wala shay'a lahu min al-amri abdullahi dan umar ba shi da komai a cikin al'amarin ba shi da hannu wajen a zaɓe shi a matsayin shugaba a'a amma dai a shigo da shi a nemi shawararsa wa qum ala ru'usi to bari ku ji bari ku ji wata wata katobara da take cikin wannan ruwayar wai sayyidina umar ya ce da suhaib wa qum ala ru'usihim sannan ka tsaya akan su ka aje su su akan kansu su zaɓi shugaba daga cikin su kai kuma kana kansu ka tsaya fa in ijtama'a khamsatun idan mutum biyar suka haɗu wa radu rajulan suka yarda da mutum ɗaya wa aba wahidun sai ɗayan daga cikin mutum shida sai ta shi bai yarda ba mutum biyar suka ce sun zaɓi mutum ɗaya daga cikin su kun ga saura mutum nawa kenan saura ɗaya to shi ɗayan sai ya ja tunga sai ce shi bai yarda ba yace sayyidina Umar yace da sahibi wa idan an yi haka fashdah ra'asahu aw ibrib ra'asahu bisayf ka tarwatsa ka abin nan ɗin kansa al'ishdaku shi ne kamar a samu dutse a buga akan abu me kenan da hausa kwankwatsawa ko yawwa to shi ne ishdak ra'asau ka kwankwatsa kansa ko kuma ka sare kansa da takobi kun ji a cikin mutum shidan nan wasu yadda umar ya ce a kashe mutum ɗaya daga ciki da Allah wannan baka tubara a ciki yawwa wa in ittafaqa arba'atun idan mutum hudu kuma suka ittifaqi fara abasnani sai mutum biyu suka ce ba su yadda ba fadrib ru'usahuma su ma mutum biyu ne duka kashe su kawai kaga ba a cikin mutum biyu ne za ta iya a ce sayyidina ali ne ko sayyidina usman ko duk su su bin wai sayyidina umar ce a kashe su fa in rabiya salafatun rajulan minhum idan kuma aka samu mutum uku suka koma gefe sai suka zaɓi mutum ɗaya daga cikin su wa salafatun rajulun min rajulun minhum ɗaya mutum ukun su ma suka ware suka zaɓa mutum ɗaya daga cikin su yanzu an yi mai kenan canja ras kenan ko yawa to yanzu kuma za a kashe kenan sai ce fa hakimu abdullahi ibn umar to a wannan lokaci kuma sai ka sai ka sanya abdullahi ibn umar a matsayin mai hukunci sai ka sanya shi a matsayin wanda zai zaɓi bangaren da yake gani yafi dacewa fa ayyul fariqaini hukima lahu falyaktaru rajulan minhum a cikin mutum ukun farko ko mutum ukun na biyu duk wanda Abdullahi dan Umar ya zaba ya ce waɗannan to a cikin su su kuma sai su fitar da mutum ɗaya a cikin su shine shugaba kawai yace fa in lam yardau bi hukmi Abdullahi ibn Umar amma idan Abdullahi dan Umar ya hukunci ya ce ga wanda yake so ko ga wanda ya zaba amma sai duka suka haɗu suka ce ba su yadda ba hukuncin Abdullahi dan Umar ba su yadda da shi ba me zai faru fakunu ma'allazina fihim abdurrahman ibn auf to sai ku tattara gaba ɗaya sai ku kasance a cikin ɓangaren da abdurrahman yake cikinsu sai a duba ukun farko da uku na biyu su wane ne a cikinsu akwai abdurrahman ɗan auf ga waɗannan to sauran sai a rabu da su ko yanzu an yi disqualifying ɗin ku kenan ko waɗannan da abdurrahman yake a cikinsu a cikinsu za a zaɓi mutum ɗaya ya ce waqtulul baqina in ragibu amma jitama'a alaihin nazu sai ku kashe sauran in aka zaɓi mutum uku daga wanda abdurrahman suke a cikin yake a cikin su su kuma sai su fitar da mutum ɗaya sauran guda ukun ba wai sai a kashe su idan suka kyamaci abinda mutane suke a kansa idan suka nuna ba su amince da abinda mutane suke a kansa ba kawai sai a kashe su kaga wannan ko shaka babu akwai shiri ta a cikin wannan ruwayar sai mala ya ce yasa lamba ya ce wannan ruwayar ta zo a cikin tarihul tsabari wanta littafi tarihul umami wal muluk a mujalladi na uku shafi na ɗari biyu da casa'in da biyu sai mala ya ce ƙultu sai na ce in ji malam Uthman ibn Muhammad al-Khamis yanzu ya gama magana Imam Tabari ko yanzu magana ta ce shine ce qultu sai na ce hadhihi riwayatu abi mikhnaf wannan ita ce riwayar abi mikhnaf lut ibn yahya wa fiha mukhalafatun zahiratun لرواية لرواية الصحيحة التي أخرجها البخاري idan ka kalle ta da kyau zaka ga a cikin ta akwai sabani mai tarin yawa waɗanda suke sun saba wa ingantacciyar waya da take cikin sahih al-bukhari thumma fiha ziyadatun munkaratun minha sannan idan ka kalli cikin wannan ruwayar ta bi mihnaf zaka ga akwai ƙare-ƙare waɗanda suke ababanki malai sai daga cikin ƙare-ƙaren ga wasu daga ciki na farko istibahatu umara dima'a man qala huwa anhum halatta jinin waɗanda sayyidina umar shi da kansa ya faɗa game da su shi sayyidina umar ne yake faɗa game da su a baya a cikin ruwayar me yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam mata wa huwa anhum radin mutane yana mai yarda da su mutanen da sayyidina Umar ya ce annabi ya mutu yana yarda da su kuma shi yanzu ya dawo yace a kashe su da Allah ba tafka da warwara a cikin wannan akwai annabi yarda da mutum kuma kace a kashe shi akan abin da ba laifin kisa bane babban abin da zaka iya kira abin ka ce sabani shine kawai sun yi sabani ba laifi bane da ya kai a kashe shi tunda ba su ba khuruji suke ba wanda ya khuruji wa a imma ko imam shine shari'a ta ce babu laifi sai a yaƙe shi an taru an zaɓi shugaba gaba ɗaya kowa ya masa mubaya'a sai wani ya fito daga gefe sai ce shi bai yadda ba ana nufin fa shugaba na musulunci ba zaɓen demokradiyya ba eh kwarai da gaske ba zaɓen demokradiyya ake nufi ba shugaba na addini imami wanda yake hukunci da littafin Allah da sunnar manzon Allah ira da aminci tsara tabbata a gare shi idan mun samu haka Allah madaukakin sarki ya tabbatar mana kawai sai wanda gefe sai shi bai masa ba sai ja zuga a baya ya ce za su masa tawaye to wannan addinin musulunci ya ba da dama a kashe su kuma an kashe banza bal ma manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace duk wanda yayi fito na fito da limami mata maitatul jahiliya idan aka kashe shi aka to yayi mutuwa irin mutuwar maguzanci an fahimta mutuwar lokacin da babu addini yayi irin wannan mutuwar saboda haka hadari ne to kun ga kaga sayyidina Usman da sauran ƴan uwansa babu inda aka ce ɗaya daga cikinsu ya yi wani abin da ke da alaƙa da huruji ballantana a kashe shi duk inda aka samu mutum biyu ko mutum uku ko mutum hudu aka ce ga wani abu a zaɓa sai ka samu saɓani da wahala ‘yan uwa kaga lokaci guda baki ya zo ɗaya duka an haɗu an zaɓa abin nan gaba ɗaya da wahala to dan yanzu misali mutum uku sun zaɓa abu ɗaya sai na ce ni ban yadda ba shi kenan sai aka shaidi babban abu a ce sun fi ni rinjaye su za a tafi akan nasu ba shikenan ba ni kuma da na saba musu ba shikenan je da sabani na amma kawai sai aka she ni an haka ne ai da aka she mutane da yawa ba haka bane yanzu aka yi zabe a Najeriya zabe irin na demokradiya wasu za su zabi APC wasu zabi PDP wasu zabi NNPP wasu ma su zabi Labour Party amma a cikin jam'iyyar ne ta ci daya to wanda suka ci guda ɗaya ne sauran sai a ce da aje aka she su to shine abinda shine abinda ruwaya take nunawa bala yace subhanallah sarki ya tabbata ga Allah kaifa yastahillu umaru radiyallahu anhu liqaba ulaika as-sahaba al-ajilla ta za a yi ma a ce sayyidina umar Allah ya kara masa yarda ya halatta wuyayen waɗannan sahabbai masu girma a ce ya halatta wuyansu da asassare ta yaya ki ai babu ne mai yiwa ba Uthmana wa Ali wa Talha wa Zubair wa Abdurrahman ibn Auf wa Sa'ad ibn Abi Waqqas sai waɗannan sabai guda guda biyar fa hadha yuzhiru laka kadhiba hadhihi riwaya wannan na ɗaya daga cikin abin da zai bayyana maka ƙaryar wannan ruwayar take cikin tarihu tabari ruwayar abi mikhlab thumma man sayajra'u ala tanfizi malam sai wata tambaya yace to idan ma an bashi an ce za a kashe sun an yadda a kashe su man yajra'u waye yake da ƙarfin hali ala tanfizi wajen zartar da kisan waye sai zai tunkari waɗannan mutane sai zai kashe su a cikin sa akwai sa'ad dan abi waqqas ka san waye sa'ad a cikin sa akwai sayyidina ali ka san waye sayyidina ali ina fata an fahimta waye zai tunkare sai zai zai kashe waɗannan mutanen kuma idan ka kashe su magoya bayan su da yan uwan sai su rabu da kai turaku wanda zai je kisan kan shi kuma sai a rabu da shi idan ya kisan kan kaga kawai wannan wata musiba ce ko wani bala'i yake so a tayar a cikin musulmi idan da a ce ruwaya ta inganta ballantana ba ta inganta ba sai malai ce innahu talfiqu kawai talfiki ne talfiki shine jone jone hada hade a dauko abin da ya inganta da abin da bai inganta ba sai a jona dan a tayar da wani labari mai ban kai kamar yadda malai ya faɗa farkon littafin sa muqaddima idan baku manta ba yana ɗaya daga cikin hanyar da suke bi kawo labari mai ban kai mai daɗin saurare wanda idan an fara baka so a daina to amma ka duba sai ga galibin sa ƙarya ne to talfiki kenan hada wancan da wannan wala shay a ghairu talfiq malaka ai ba wani abu a cikin labarin in banda hada hada kawai thumma talmihu sannan ishara talmihi shine kamar ishara akwai abin da ake so a nuna maka so ake nuna maka sayyidina ali shi ya fi cancanta da shugabanci sama da sayyidina usman da sauran amma ba a so a fito fili a ga maka shine ake ta wannan zagayen shine talmihi a dan maka ishara ai mun ji ishara har waje guda biyu ko wajen farko shine abin da makaranta satin da ya wuce lokacin da sayyidina Umar ke bada wasiya a karan farko ai kun ji ya ce amma ina gani babu wanda ya fi cancanta ya dora mutane akan hanya ta gaskiya sai sayyidina Ali yana fadar haka sai ya suma sai hankalinsa ya gushe ko kun manta satin da ya wuce amin nan ko amma ya ganshi sai ya ganshi kamar gashi nan a cikin wata gona yana tsinkar abu yana tarawa kasan su kun tana aiko to kan wannan ishara ce sai kuma abin da makaranta ya wuce ma shi ma wannan duk ishara ce talmihi ne kawai wai ishara suke so su yi malai ce balit tasrihu ba wani lokacin ma zaka samu karar suke fitowa kawai su bayyana maka cewa ga manufar su shine so suke nuna sayyidina ali ya fi cancanta bi anna aliyan su bayyana maka hakika sayyidina ali huwa al ahqqu bil khilafa shine fi cancanta da khalifanci sama da sayyidina usman malai ce usmanu ahqqu bil khilafa wata gaba ce malai ce to mu sani sayyidina usman shine fa fi cancanta da khalifancin nan me dalili saboda Allah madaukakin sarki ya hada sahabbansa akan abin da yake na daidai suka zabi sayyidina Usman ina fata an fahimta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce la tajtami ummati ala dalalati al'ummata ba za ta taba yiwa gaba ɗaya sada akan bata ba to mafi girman al'ummar manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba sune sabbai ba sune to a lokacin duka sun haɗu a kan zaɓar sayyidina Usman a matsayin kalifanci har da sayyidina Ali ɗan Abi Talib Allah ya ƙara masa yarda har da shi da duk wanda suke tare da shi babu wanda ya musu babu wanda ya ja babu wanda ya inkari kun ga ai ko lokacin da za a naɗa sayyidina Abubakar sai da aka samu ja'in jako an samu kamar da makaranta a baya amma lokacin da sayyidina Usman zai hau babu wani wanda ya ja babu mutum ɗaya da ya ja ya ce shi ya kamata ya ja tunda aka yi wannan zaben sai da abdurrahman dan auf ya je zagayen kuturin kanawa ya tambayi ansarawa ya bi gida gida ya tambayi ra'ayoyinsu suka ce ga wanda ya fi zo ya zaba babu wanda ya karjan magana daga lokacin zancen ya mutu to malai ce sayyidina usman shi ya fi cancanta da shugabanci ga dalilinsa fastama annasu ala usman malai ce mutane gaba daya sun hada akan zaben ko yi wa sayyidina usman mubaya'a wa baya'uhu suke masa mubaya'a wa huwa afdalu ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ba'da abi bakr shi sayyidina usman shine mafi falala daga sahabban manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi bayan sayyidina abubakar siddiq wa umar bayan sayyidina umar an ka dauki wadanda na uku sai ka cewa sayyidina usman haka abin yake a tsari ko a wajen sabai akan kansu ko a wajen su su saban manzon Allah kamar yadda zaka zo ka ji Allah ƙara musu yarda idan suka ce sayyidina Abubakar sai su ce sayyidina Umar sai su ce sayyidina Uthman sai kuma su shiru an fahimta an samu daga baya wasu suna kaddamar sayyidina Ali akan sayyidina Uthman amma daga baya ba lokacin sahabbai ba an samu Allah ya samu dace li hadith ibn Umar radiyallahu anhuma malai sai ya faɗa haka ne saboda hadisin da ya tabbata daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yarda bar ku ji hadisin qala sahabi abdullahi dan umar Allah ya kara masa yarda ya ce ma kunna ba mu kasance ba mu suwa kenan musa bai ba mu kasance ba na adilu ba da rasulullahi sallallahu alaihi sallam muna daidaitawa bayan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bi abi bakrin da sayyidina abubakar ahadan wani in na haɗa maganar sai in ce ba mu kasance muna daidaita wani ba da sayyidina abubakar bayan manzan Allah ira da aminci tsara tabbata a gare shi an fahimta aiko in jiwa in ji sahabi abdullahi dan umar Allah kara masa yarda yace summa umara bayan sayyidina abubakar kuma sai sayyidina umar summa usmana bayan sayyidina umar kuma sai sayyidina usman sai yace summa natruku baqiyata ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sannan sai mu kyale sauran sahabban manzon Allah ira da aminci tsara tabbata a gare shi la nu fadilu bainahum ba ma fifita wani daga cikin su ba ma fifita tsakanin su ina fata an gane yan uwa wannan hadisin yan uwa a haka yazo yana cikin sahih bukhari kitabu fadail sahaba babu manaqib usman hadisi mai lamba ta 3697 Malam Abdullahi dan Umar yake cewa ba sa daidaita wani a cikin sabai gaba ɗaya in ka ɗauki annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da sayar da Abubakar bayan Abubakar fa sai Umar bayan Umar fa yace sauran kuma sukan yi shuru ne ai dan uwa ka kalle yadda Allah madaukakin sarki yake al'amarin sa kowanne irin nau'i da jinsi na mutane kowace irin duniya da mutane suke rayuwa a cikin ta ai mutane da suke rayuwa a wannan a yanki a wannan guri a wannan ma'aikata a wannan guri kowa ya san wane yana saman sa wane baya saman sa da Allah ba haka bane duk inda kake ka san da wane da wane a sama na suke haka ne ko a karatu ko a kuɗi ko a matsayi ko a kokari in a aji ne ko a kaza kai ka sani amma akwai irin mutanen da kai ka san kai ba ka ce sun fi ka ba su ba ba su ka fi su ba haka bane haka al'amarin yake haka al'amarin yake a cikin sabai idan aka ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to ai kololuwa kenan ko to wanda za a ce bayan annabi sewa sai a cewa duk sahabbai wannan sun yarda da wannan bayan abubakar kuma sewa bayan umar kuma sai usman Allah ya kara musu yarda gaba daya ina fata an fahimta to wasu sukan shigo da sayyidina ali Allah ya kara masa yarda a matsayin na hudu kamar yadda kuma aka jerin ma yake haka tsarin yake ina muke ne wa fi riwayatin yace yazo a cikin wata riwaya annahu qala shi da abdullahi dan umar Allah ya kara masa yarda yace wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yasma shi yasma'una yana jin mu muke faɗa wannan magana cewa bayan abubakar sai umar sai usman wala yunkiruhu annabi bai mana inkarin wannan ba wani zai tambaya ce to menene hujja a cikin wannan dan annabi ya ji ku bai muku inkari ba meye hujja a ciki hujja shine inda abin da suke faɗa ba daidai bane annabi zai musu shiru annabi zai musu shiru ba dan ka'ida ce a wajen malamai cewa a haƙƙin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi la yajuzu tarkul bayani an waqatil haja baya halatta a janibin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya jinkirta wani bayani a lokacin da ake bukatarsa shi sa duk abin da aka yi a gaban manzon Allah idan annabi ya shiru bai ce komai ba sai a ce me sunna ce ta qaririya ba haka bane yan uwa ba fa annabi cewa ya yi ba kawai an yi a gaban annabi ya shiru sai a ce shi ma ya zama addini yan uwa kun san wannan sunna ko ba ku santa ba kun santa ai ko sunna ta qaririya sunna ta tabbatarwa saboda ka'ida duk abin da aka yi a gaban annabi ba daidai ba sai annabi ya gyara to tunda suna faɗa a gaban annabi yanzu barin baku barin baku hadisi Abdullahi dan Mas'ud yake cewa hadisin Jabir afwan yake cewa kunna na'zilu wal qur'anu yanzilu mun kasance muna yin azala al qur'an yana sauka manzon Allah ya sani idan da abu ne da babu kyau Allah zai hana mu kuma zai hana mu ba zai hana mu to ka'ida duk abin da aka yi a gaban annabi sai annabi ya shiru bai ce kada ai ba to wannan abin ya zama addini sai malami sai malami sai maka hadisin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ne ma ubi fa ila nabi sallallahu alaihi wa sallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn kaji ba aw taqririn ko tabbatarwa abinda annabi ya faɗa da bakinsa ko ya aikata ko ya tabbatar duk wannan sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam saboda kan kajan ce hadisi ba kai abin da aka ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaza da kaza ba wannan shi ma hadisi ne ɗaya ne daga cikin bangaren hadisi aikin annabi ma hadisi ne bayan wannan tabbatarwar sama hadisi ne to shi sa suka ji sabai sun ce mun faɗa abu kaza a gaban annabi ko na aikata abu kaza abu kaza a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa lokacin da wata rana Hassan ibn Thabit Allah kara masa yarda eh zo zo na masallacin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana tarera waka yana ta waka lokacin sai da Umar sai da Umar zo na sai hararar sa yake yana ta hararar sa ka san akwai magana kenan idan mai zaka zo masallaci ka ne mana waka yayi kawai ya rabu da shi ya ci gaba da wakar sa da ya gama shine yake cewa nayi wakan nan a nan masallacin a gaban wanda yake ga fallako bai hana da mu kuma yanzu ba zan daina ba yanzu ba zan daina ba kaga kafa hujja da tabbatarwa annabi sallallahu alaihi wasallam inda ace bashi da kyau annabi zai bashi annabi zai bashi ba to shine abin da Abdullahi dan Umar yake faɗa a nan wajen muna cewa daga Abubakar sai Umar sai Usman a gaban annabi annabi bai mana inkari ba dan uwa wannan ruwayar ita ma tana cikin sahih bukhari tana cikin المؤذم الكبير لإمام الطبراني للتافن السنة نا الخلال للتافن دي سنة نا ابن أبي عاصم مال الباني يا إنجنت إسناد حديث قال عبد الله بن مسعود مال عبد الله بن مسعود الله قال مسير دايتي أم بيعة عثمان game da bai'ar da aka wa sayyidina Usman dan Affan Allah kara masa yarda yace wullina a'laha za fauqi yace an jibinta mana an shugaban mana a'laha kololuwarsa kololuwar shugabancin a cikin mu za fauqin wanda yake madaukaki akan mu shine wa kenan sayyidina Uthman in ji Abdullahi dan Mas'ud ruwa a cikin mu sannan madaukaki akan mu gaba daya kaga sabai sun yadda waye madaukaki a lokacin akan su sayyidina Uthman ne in ji malam Abdullahi dan mas'udin Allah ya kara masa yarda wannan hadisi shi ma Imam al-Khallal ya fitar da shi a cikin as-sunna nasa shafi na 320 malai yace walidhalika qala al-Imam Ayyub ibn Abi Tamima as-Sikhtiyani malan Ayyuba ibn Abi Tamima as-Sikhtiyani Allah ya masa rama ɗaya daga cikin malaman tabi'a yana cikin sigarut tabi'ina an haife shi a shekara ta 66 ya mutu a shekara ta 131 ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wal imamu ahmadu da imamu ahmad ibn hanbal ash-shaybani imamu ahlus sunna wal jama'a kenan shi kuma an haife shi shekara ta 164 ya mutu a shekara ta 241 Allah ya masa rama wal imamu daraqutni da imamu daraqutni ali ibn umar kenan babban malamin hadisi ibn ahmad ad-Darqutni an haife shi a shekara ta 306 ya mutu a shekara ta 385 Allah ya musu rahama gaba daya dukkanin su suna cewa man qaddama aliyan ala usmana duk wanda ya gabatar da sayyidina ali akan sayyidina usman yace sayyidina ali shi sayyidina ali shi yafi falala sama da sayyidina usman faqad azra bil muhajirin wal ansar duk wanda ya ce sayyidina Ali shi ya fi cancanta da shugabanci sama da sayyidina Usman ya ce to faqad azra haƙiƙa ya raina ya wulaƙanta mutanen Madina me yasa wa zalika li anna Abdurrahman ibn Auf saboda Abdurrahman dan Auf Allah ƙara masa yarda qala ai ya faɗa idan za ku iya tunawa a baya yace ma taraktu min buyutil muhajirin wal ansar ya ce ban kyale wani gida daga cikin gidajen mutanen madina ko mutanen da suka hijira ba illa tsaraktuhu sai da na ƙwanƙwasa shi fama ra'aitu ahadan ya adilu bi usman ahadan ban samu ɗaya daga cikinsu ba da yake daidaita sayar na usman da wani daga cikin waɗanda aka ce a zaɓi mutum ɗaya daga cikinsu kulluhum yufaddiluna Uthmana dukkaninsu suna fifitawa sayyidina Usman dan Affan Allah ya kara masa yarda to abinda malam abinda waɗannan malamai suke nufi shine Imam Ahmad Imam Ayyub As-Sikhtiyani sannan da Imam Ad-Darqutni shine tunda Abdurrahman dan Auf sai da ya zagarin zagayen kuturin ka nawa kamar yadda Bahaushe yake cewa ya tuntuba kuma kowa ya tabbatar masa da cewa sayyidina Uthman shi yafi kowa cancanta a cikin su ba ma zancan sayyidina Al-Aqib a shi yafi cancanta a cikin su gaba daya to wannan sai nuna maka me kenan ijma'in sahabbai ne a lokacin waye fi cancanta da shugabanci sayyidina Uthman to kai kuma sai ka fito ka ce ai ba ai adalci ba ba daidai bane to wannan kana nuna cewa sahabban Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi abinda suka yi kuskure ne abinda suka yi cin amana ne saboda haka ka wulakanta su ka tozarta su shine abinda suke nufi yace wa buya Usman ibn Affan bil khilafati bai'atan amma an yi wa sayyidina Usman dan Affan mubaya'a cikakkiyar mubaya'a qala al imam Ahmad ibn Hanbal radiyallahu rahimahullah imam Ahmad dan Hanbal alayhi masa rahama yace ma kana fil qaumi aw kada bai'atin min Usman babu wani mutum daga cikin mutane da ya samu bai'a mafi karfi sama da sayyidina Usman dan Affan kanat bi ijma'ihim bai'arsa ta kasance da ijma'insu dukkaninsu gaba ce to mu sani dai abinda dukkanin ahlus sunna wal jama'a suke ciki suke kansa idan kai ahlus sunna ne sai ka saurara ka ji me ahlus sunna suke kai na ra'ayi shine gashi malam zai gaya mana anna man qaddama aliyan ala abi bakrin dukkanin wanda ya gabatar da sayyidina ali akan sayyidina abubakar yace sayyidina ali ya fi sayyidina abubakar falala wa umar ya gabatar da sayyidina Ali akan sayyidina Umar fa innahu dallun mubtadi'un malai ce to wannan batacce ne kuma dan bid'a ne ai kun gane ko batacce ne kuma yawa injuwa injuwa inji malam ban jini ba ko yawa amin amin wannan shi tana mun maganar wani wani daga cikin masu da'awar malanta a nan garin da yake cewa ya ce ya rantsa da Allah shi yanzu da sayyidina Ali zai fito ya ce masa sayyidina Abubakar ba musulmi bane ba zai ƙara kallon sa a matsayin musulmi ba da sayyidina Ali zai dawo ya ce masa sayyidina Abubakar ba musulmi bane wallahi ba zai ƙara kallon sayyidina Abubakar a matsayin musulmi ba mutumin da Allah madaukakin sarki ya kira shi da sahibin annabinsa a cikin alqur'ani saniyasnain iz ya ƙuli lime akwai wanda yake in kari sahibin na sayyidina abubakar ne Allah ya kira shi da yanzu Allah zai kirawo arne da sahibin da sahibin adamin su dan Allah Allah ya ce masa sahibin adamin su amma ka ce wa in sayyidina Ali dawo ya ce maka arne wallahi ba zai ƙara kallon sa a matsayin musulmi ba shi sa ƴan uwa wallahi dole ku bude idan ku ku yi addini ku yi addini idan ku a bude dole kowa ya bude idan sai addini idan sa a bude ba a bin kowanne irin malami akan magana ta ciki ta saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole ne duk wani zafin kai da duk wani abin da kake na kungiyanci na mai dinka ka ajiye shi ka zo ka ba manzon Allah ira da aminci tsara tabbata a gare shi wallahi wa rabbil ka'aba yan uwa shi kadai zai iya kwatar ka gobe kiyama a gaban Allah madaukakin sarki dan Allah ya tashi kiyamarsa biyayyarsa kadai za ta iya kwatar ka amma wallahi duk wanda ka ba sai dai ka tsince shi ma ya fita da gudu yana neman yana neman tsira wallahi wallahi ina gaya kowa a lokacin ta kansa yake yi shi kadai ne a lokacin zai daga hannu ya ce ku zo ana laha ana laha ana laha a lokacin da annabawa suke ja da baya da manzanni a cikin ulul azmi shi zai ce ku zo ta wace ta wace ana zancen annabawa da manzanni kai kana zancen wani wali ba haka bane yan uwa ana zancen annabawa da manzannin Allah suna cewa sun ji tsoro ba zan iya ba a tafi wajen wane kai kana zancen wani wali zai saka aljihu ko abin da ya kama da haka Allah ya shirye da mu Allah ya shirye da mu malace man qaddama aliyan ala usman bari ku ji kuma ra'ayin ahlus sunna saboda babu wanda yake ahlus sunna adalci wallahi yan uwa wa man qaddama aliyan ala usmana wanda duk ya gabatar da sayyidina ala kan sayyidina usman fa innahu mukhti'un abinda ahlus sunna suke kallon sa kawai shine yayi kuskure wala yudallilunahu wala yubaddi'unahu amma ba sa cewa batacce ne ba sa cewa dan bid'a ne kun fahimta ƴan uwa amma sayyidina Umar da sayyidina Ali da sayyidina Abubakar duk wanda ya fifita duk wanda ka fifita akan su to ya ce wannan batacce ne dan bid'a ne amma saboda tsakanin sayyidina Usman da sayyidina Ali an samu sabani tun a magabata a da to wannan sai dai su ce kai kuskure amma ba su ce maka dan bid'a malai to in kana ba'abu ahli ilmi qad takallama bi shidda ala man qaddama aliyan ala usmana tare da cewa an samu wasu daga cikin ma'abota ilimi sun yi zance da da tsanani da kausasawa akan wanda ya gabatar da sayyidina ali akan sayyidina usman an samu wasu sun yi haka amma duk da haka baka dauka tsananin su kuma ka dora sai a dauke shi a matsayin su ma sun yi kuskure Allah ya yafe musu bi annahu qala yace daga cikin malamai akwai wanda yace man qaddama aliyan ala usmana wanda ya gabatar da sayyidina ala kan sayyidina Usman kad za'ama anna ashabar rasuli sallallahu alaihi wa sallama khanul amanata to kamar yariya ya dauka sahabban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sun taru sun ci amanar manzon Allah kenan kaga wannan ba zagin sahabbai bane zagin sahabbai shi haka ya faɗa wannan malam حيث اختاروا عثمان على علي رضي الله تبارك وتعالى عنهما yayin da suka zabi sayyidina Usman akan sayyidina Ali Allah maɗaukakin sarki ya ƙara musu yarda gaba ɗaya babban dai abu mai mamanci yan uwa shine dukkanin sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ababan yarda ne a wajen Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki ya yarda da su gaba ɗaya illa iyakaci abin da muke cewa shine su sahabban a cikin su suna fifita wasu akan wasu kamar yadda Allah maɗaukakin sarki akan kansa bai ajiye mutane gaba ɗaya sun zama to iri ɗaya ba bai ajiye mutane gaba ɗaya sun zama ta daidai wa daidai ba duk yadda ka so wani ya fi kai kuma ka wani ba haka bane hatta manzannin Allah subhanahu wataala ce tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat wa ataina Isa bana Maryam albayyinatu ayyadnahu kaga sai Allah ya fito maka Allah ya ce manzanni waɗancanan ka manzanni sai Allah ya ce mun fifita sashi akan sashi daga cikinsu akwai wanda ya zance da Allah zance da Allah mubasharatan yana jin maganar Allah subhanahu wa ta'ala wannan falala ce ko ba falala ba ce to kaga sai nuna maka ashe wanda bai samu wannan ba annabi Musa alaihi salam ya fi shi kenan ko to a cikin manzanni haka abin yake yan uwa haka a cikin almajiran manzanni sahabbai wani ya fi wani wani ya fi wani haka al'amarin yake haka a cikin almajiransu tabi'ai wani ya fi wani har zuwa kan yanzu wani ya fi wani kai da kake rena kanka kafin mutane da yawa wallahi kuma kai ma wani ya fi ka to me me a ciki da Allah mai abin jin haushi ni na fono wani ya fi ni ba shikenan ba yawa kai ka fi ni kuma na foni shikenan sai a zauna lafiya idan an je lahira Allah madaukakin sarki gaba ɗaya zai dama mu a cikin aljanna ba shikenan ba dai Allah ya sa mu dace sai mu dakata haka ƴan uwa za mu tashi almabasin sani sati mai zuwa za mu ji takaitaccen tarihin sayyidina Usman da falalarsa abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya kuskure da muka yi ko tuntuɓin harshe Allah subhanahu wa ta'ala ya fi mana sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wa assalamu alaikum wa rahmatullah